بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar uku ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yayi daidai da lissafin 18 ga watan July 2026 wannan shine darasi na 369 cikin jiran darsan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah littafin zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da rayuwarsa da yadda guda da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji da mujawara Allah ya saka mishi da alkhairi malam yace حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحريم طلاق الحائد والنفساء والموقوعة في طهرها وتحريم إيقاء الثلاث جملة yana ci gaba da magana akan alƙalancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga hukuncin annabi yanke game da cewa haramun ne a saki mace tana halin jini na haila ne koko na haihuwa hakanan haramun ne a saki mace wadda tana halin tsarki amma an riga an karya tsarkin da saduwa hakanan haramun ne a yi saki guda uku zuwa ɗaya malam ya ce fissa ya yi أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبلاي عمر ya saki matarsa cikin halin jinin haila annabi yana raye wannan abu ya faru sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an dalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai babansa sayyidina umar sai ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa game da cewa ga dana ya saki matarsa kuma tana cikin jinin haila yaya kenan fa qala sai mai ki sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu ka umurce shi falyuraji'ha ya maishe ta thumma liyamsikha ya ci gaba da rike ta hatta ta tuhura sai ta fita daga wannan jinin hailar ta yi tsarki thumma tahida har ta sake yin wata hailar thumma ta tuhura ta sake yin tsarki fa in thumma in sha'a amsaka ba da zalika daga nan in so ya ci gaba da rike auren shi wa in sha'a in ku haizu bai huce ba bayan ta gama waccan hailar ta yi tsarki ta sake yin haila ta yi tsarki lafiyayye ke na yanzu wanda bai da alaka da waccan matsalar in har yanzu bai huce ba ya riga ya yanke wa kansa ya haƙura da ita ya ce wa in sha'a yi tsalliku ƙabla an ya masa to sai ya sake ta kafin ya je gare ta fatilka la'iddatu lati amara Allah an yi tsallaka lahan nisa'u haka ne iddar da Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ku saki mata akan lissafin iddasu kuma ku kididdige ta wali muslimin a riwaya imam muslim yace murhu falyurajiha thumma yutalliqaha fahiran aw hamilan a umurce shi ya sake ta sannan afuwa umurce shi ya maida ita sannan in ya tashi sakinta ya sake ta fahiran tana kan tsarki au hamilan ko kuma tana da ciki wa fi lafzin a wani lafazi ya buda in sha a tsallaka ha ƙwahiran kabla an yi masa in ya so ya sake ta to ya sake ta a cikin tsarki kafin ya taɓa ta فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى wannan shine saki akan idda da Allah ya umarni wa fi lafdhin lil bukhari murhu falyuraji'aha thumma yutallika qabla fi qubuli iddatiha ya maida ita in ya tashi sakinta ya sake ta a farkon lissafin iddata wato kafin ta ainihin wato a samu matsalar an saɗe ta kenan bukhari ya fitar da wannan hadisi a wurare daban-daban ya maimaita shi a cikin kitabu talaki da wasu wurare cikin kitabu tafsiri da wasu wurare a cikin kitabu ahkami da makamantansu wa fi lafdhin li ahmada wa abi dawuda wan nasa'i a wannan lafazi na imamu ahmad da abu dawuda da nasa'i da ma al-imamu al-baihaqi da muslim har ila yau ya ƙara fidda shi an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala qala yace tsallaqa abdullah ibn umar imra'atahu wa hiya ha'id abdullah da umar ya saki matarsa tana haila faraddaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mai da ita walam yaraha shay'an wannan lafazin walam yaraha shay'an ta zuwa cikin sai muslim ta hanyar wato abu zubair an jabir malamai sun yi dabdala a kanta game da kushin ta tabbata ko ko shaza ce in kuma ta tabbata me ma'anarta kuma ya za a yi a haɗa ma'anarta da faɗinta da faɗin abdullahi da umar da yake cewa fa husibat alayya fatliqatan an lissafa mini cewa na yi asara igiya guda can kuma gashi ya ce walam ya raha shay'an annabi bai ga wannan sake a matsayin komai ba so in ka ɗauka bai ga sake a matsayin komai wato har yanzu ya da igiya uku kenan ko ku bai ga sake a matsayin komai ba yana nufin wannan sakin bai isa ya kashe aure ba ko da igiyar ta mutu dole sai an dawo kamar yadda annabi faɗa cikin tafasil na wannan riwaye wannan ya fi kama da ma'anarta amma dai zamu zo mu ji malamai da dama sun ce masha Allah ce wannan yana daga cikin gingimin da haihu ba aure su ba cikin fikin har yau a haka ake tafiya malamai wannan su kama nan wannan su kama can so da kan kaji mutum yana cewa ba a san sabanin malamai a cikin karatu ba shi kanshi yana cikin wani nau'i shi mutumin shi kanshi sabani ne a cikin ilimi wanda ka zai na faɗa wato wato muƙallibi ne wanda ake sabanin ya hukunta addini shi jahili shi ne ake sabanin ya hukunta addini sai da kaji ya ce mu ba ruwan mu da sabanin malamai kamar kaji ya ce ne mu ba ruwan mu da hadari ya fito da kuma hadari bai fasa fitowa ba lokacin shi yayi to haka babu babu yadda za ka ce ba ruwanka da sabanin malamai idan kana shiga matsalar ilimi dole za ka tada sabanin malamai akwai wanda an warware shi akwai wanda a haka aka kura kowa ya rike ra'ayin shi akwai wanda ana ci gaba da tattauna shi akwai wanda dole a yi itibari da shi akwai wanda ba ya itibari da shi babi ne mai zaman kanshi a cikin sulhu fiki babu sabanin malamai amma za ka dinga ne yan yan ba na iya mu ba ruwanmu da sabanin malamai mu annabi kawai muka sani sai ka ce shi na bura da yake zama gaba annabi sai na ka sa annabi ba ta hannun malaman ba ka je mun mara kunya fa malam ba a malamai irin wannan irin wannan shiga shiga hanci da kudindinan da da ƴan media suke yi Allah ya kyauta wa qala idza tahurat idan ta yi tsarki falyutallik to ya saki aw liyumsik ko kuma ya ci gaba da riƙewa wa qala ibn umar radiyallahu anhu qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai wanda Allah ya karanta fadin Allah madaukakin sarki cikin talaki ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda ya ku mazaje ya ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama idan za ku saki mata to ku sake su akan iddarsu sannan kuma ku ainihin wato ilissafi me ya sakin su akan idda a cikin tsarki wanda ba a sadu da ita ba da kuma cikin halin ciki tana da ciki ko da an sadu da ita ta da ciki domin ita wanda ciki tana da idda ta sananniya qur'ani ya ce wa ulatul ahmali ajaluhun an yab'ana hamlahun kwanaki aka tada wata da wani zance ba a sakin mace mai ciki kasan mutane sun yi shiga sharaba shabu mali kuma duk wasu masu maganganun ba su ma taɓa yin aure ba ɗan midiya da nan sai dai Allah ya shige su فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه wannan hukunce-hukuncen da ke cikin hadisan nan yana nuni zuwa ga cewa saki yana da fuskoki guda hudu wajhani halalun fusko biyu fuskoki biyu halattattu wajhani haramun fuskoki biyu haramtattu fal halalani fuskokin da suka halasta an yi tsalli kamar aka hu tsahiran min gairi jima'i mutum ya saki matarsa tana halin tsarkin da ba a yi jima'i da ita ba an yi tsalli ka hamilan mustaniban hamluha ko ya sake ta tana da ciki wanda cikinta ya riga ya bayyana aka san tana da ciki ga yanan ya yi tintsibili ko kuma ta yi mission period ko na abu ya bayyana haka wal haramani haramtattun kuma guda biyu an yi tsallika hawa hiya ha'il ya sake ta alhalin tana cikin yanayin jinin haila an yi tsallika ha ko ya sake ta fi tsohurin tana cikin tsarki amma kuma jama'a hafi ya yi tarayyar ita wannan kwanakin tsarkin haza fi tsalaƙil madhuli biha wannan ya shafi saki game da matar da aka riga aka tare da ita akwai kuma wata wadda ba a tare da ita ba shine wanda min qabli an tamasuna kamar da musu wa amma man lam yadkhul biha wacce ko bai riga ya tare da ita ba fa yajuzu talaquha ha'idan wa tahira ya halasta ya sake ta tana cikin haila ko tana cikin tsarki kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة باب لي في أكنكو إذا كن سكي ما تيكنكو wanda ba ku taɓa wato tarewa da su ba ko kuma ma ba ku ambata musu sadaki wato su ana iya suke sako na yare aure ne an riga an ɗaura kuma ya ta kangal kangal ba a riga an tare ba daga baya aka tunanin kai gara kai a hakura hakura auren nan da nuna alamar zai yi ba to wannan da an yi deciding a hakura kawai sai a yi sake wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha idan kuka auri mata kuka sake su kafin ku tare da su ba ku da wata idda da za ku jira sai sun lissafa mu ba wala kuma alaihi na medit babu idda ku a kansu wanda za ku dinga ta'uddunaha ta'taddunaha da za su za su lissa za su lissafa babu idda mutum ya wuri mace sai kuma ya sake ta har kafin su tare don ya sake ta yau goma tana yin wani auren wa qaddalla ala hadha qawluhu ta'ala kuma abin da wannan hukunce hukunce fara Allah da Allah ya ce fatalliquhunna can farko suratul falaki fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su a bisa lissafin iddarsu wa hadhihi la iddata laha ita ko wacan nan da aka sake ta ba tare da an tare ba ta bata da idda sana ka babu wani babu wani magana sai wani lokaci na musamman da shari'a ta yadda sanan da a sake ta ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم nabi ya yi nuni zuwa ga wannan bai kawai da faɗinsa da ya ce fatilka da iddatul lati amara Allahu an tutallaka la hanni sa'u wannan ita ce idda da Allah ya umarni cewa a saki mata a kanta walaula hatani al-ayatani allati fihi ma ibahatu talaqi qabla dukhuli lamuna amin talaqi man la iddata laha lahu alayha ba da waɗannan ayoyin guda biyu da suka zo suka nuna ayoyin ta bakara la junaha alaikum taqatum nisa da wannan ɗaya aya ta cikin suratul azabi alladhina amanu idza idza nakatumul mu'minati kuma talaqtumuhunna ba dan su biyun nan ba da ita ma wadda aka yi aure ba a tare ba da sai ta shiga cikin wancan lissafin waɗannan ayoyin guda biyu sun keɓance ta daga lissafin fatsalliquhunna da iddatihinna wa ahsul idda na fata mun gani wa fi sunan nasa'i wa ghairihi min hadisi mahmud ibn labid qala ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulin yace an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum wanda tallaka imra'atahu thalathata taliqatin jami'a ya gama ambatan gaba ta farko da ya ambata shine haramcin saki cikin haila da jinin biki da wadda take ta riga an karya mata tsarki ko rama yace da kuma iqa'u talaqi thalath saki uku a kalma ɗaya lokaci guda ya ce to an bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga wani mutum ya saki matarsa zuwa ɗaya ya mata saki uku gaba ɗaya faƙama gadbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mike cikin fushi saboda ana wasa da littafin Allah faƙala ya ce ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum za a dinga wasa da dokokin Allah alhalin ina ina ainihin wato tsakankanu za a dinga wasa da dokokin Allah yanzu wannan anan kitab ne ya dauka ma'anan Qur'ani ne tunda a cikin Al-Qur'ani akwai waɗannan bututun amma wanda muka fara da sabu kaga shi dole a dauke shi a ma'anan dokoki kamar wancan ne na na waɗannan da aka jefe su da aka jefe su Yahuda waɗanda suka zo cewa muna so ka ba mu bayanin game da hukuncin jifa sai ya ce la'ahkumanna bainahuma bi kitabillahi kuma ga cikin alkurani babu babu karatun jifan jifan masu zina ko babu sai ka zo na fassara shi da cewa abinda yake nufi bi hukumin lahi shine kitabin lahi sunan babu laifi da an fassara bi kitabin lahi qur'ani hatta qama rajulun wato ana wasa da wata doka cikin dokokin da Allah ya ambata cikin alkurani faqa summa qama rajulun faqala ya rasulullah afala aqtuluhu azo na usabe shi to wannan Allah ka bari kai a kashe shi wa wannan da yake wasa da Qur'ani bari kai a kaddama mishi ko Allah yake yi wa fi sahihaini an ibn Umar radiyallahu anhu wannan hadisi yana cikin sunan Nasa'i kamar da malai ambata wa fi sahihaini an ibn Umar radiyallahu anhu annahu qala annahu kana idza su'ila an talaqi qala sayyidina Abdullahi dan Umar in an tambaye shi game da saki yakan ce amma anta in dallaqta imra'ataka marratan aw marratayn fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarani bi hada yace in ka saki matarka sau daya ko sau biyu to wannan ka sani ni annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni da haka wa in kunta tallaqataha thalathan idan ko ka saki uku faqad harumat alayka ta haramta a gare ka hatta tankiha zawjan ghayraka ki tayi wani auren daban wa asaita Allah fi ma amaraka min talaqi imra'atika kuma ka saba wa Allah game da abinda Allah ya umarce ka na yanda ake yin saki saba wa Allah ne yin saki uku a kalma daya wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim fatadammanat hadhihi an-nusus anna al-mutallaqata naw'ani wannan hadisi suna nuna mana mace da aka saka iri biyu ce madkhulun biha akwai wanda aka sadu da ita sannan aka sake ta wa ghairu madkhulun biha akwai wanda ba sadu da ita ba wa kilahuma la yatu tatliquha salatan majmu'ata dukkanin su biyun da wanda aka tare da ita da wanda ba a tare ba duka bai halasta a yi musu saki uku zuwa ɗaya ba wa yajuzu tatliqul ghairil madkhul biha ya halasta wadda ba a sadu da ita ba a sake ta qahiran a halin tsarki wa ha'idan ko a halin jini ita ko da aka sani ta kaga bai halarta ba a halin jini ko wa mal madkhul biha in kanat ha'idan aw nufasa haruma talaquha matar da mutum ya tare da ita tana gidansa ya taba kwana da ita a matsayin mata aure to idan tana cikin halin jini na haila ko na diki to ba a sakinta a wannan yanayi haruma talaquha wa in kana qahiran idan ku tana cikin halin tsarki fa in kanat mustabinatal haml idan ciki ya bayyana tare da ita cikin halin tsarki jaza talaquha ba'da alwata'i wa qablahu matar da take da ciki a gidanka ka iya sakinta a halin wato kai kai mu'amala da ita ko baka yi mu'amala da ita ba wa in kanat ha'ilan ha'ilan ita ce wato mace wadda ba ta da ciki da yake ce mata da Hausa abubuwa da suke aka ce ha'ilan to shine akasin hamilan eh wadda ba ta da ciki ta riga ta yaye yaron ta kuma ba ta dauki wani cikin ba ita ba mai ciki ba ita kuma ba wata take da halin jinin a biki ba to idan tana irin wannan yanayi a yace lam yajuz talaquha ba'da al-wat'i fi tuhri al-isaba bai halasta a sake ta bayan an yi mu'amala aure da ita a cikin wannan tsarkin da aka yi mu'amala da ita har sai an jira ta ga jininta na wata ya ƙare ta yi tsarki هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطلاق waɗannan hukunce-hukuncen da ka ji to su ne abin da Allah ya shar'anta akan harshen manzansa alaihi salatu wassalam game da saki wa ajma'al muslimuna ala wuqu'i talaqi alladhi adina Allah fihi musulmi kuma gaba ɗaya sun haɗu akan cewa sakin da Allah ya hukunta din nan ya ba da umarni idan mutum yayi to sakin ya tabbata aure ya mutu sai dai maganar kuma idda ko kuma in za a sulhunta a yi kome to wannan kuma wani abu ne daban wa ibahatu wa abahahu idza kana min mukallafin muhtari kuma ya halasta mutum yayi idan shi baligi ne mukallaf ya san ciwon kansa muhtarin kuma da ra'in kansa babu tirsasawa alimin bi madlulil lafzi kuma ya san abin da yake faɗi ƙasudin lahu kuma abin da ya nufata ke sai zama mai hankali baligi wanda ya yi sakin da ra'ayin kansa cikin hayyacinsa sannan kuma lafazin da ya faɗa ya san abin da lafazin ke nufi lafazin na nufin yanke alaƙa aure tsakanin shi da matar shi sannan kuma abin da ya nufata kenan ba wai faɗi wani lafazi mai harshen damo yadda mata yanzu sai ai ba ya ce kaza kawai shi kenan su su tare kai ba su ce wai ai su an saki su miji ya ce ba suke yake ne raga zama ghairu qasidin lahu wa ikhtalafu yace ko malamai suka sassaba sai ƙara wa juna sani fi wuqu'il muharram min zalika akan to shi ɗayan idan mutum ya saki mace cikin haila ko cikin tsarkin da ya sadu da ita shine guda biyu da aka haramta ko to shi fa ya tabbata igiyar ta tsinke ko kuwa yayi shirme ba za a yi tibari da ita ba to shine ce malamai sun saba anan wa fihi mas'alatani akwai qadiyya guda biyu anan al mas'alatu al ula mas'ala ta farko at talaqu fil haid aw fi tuhur alladhi waqa'a fi saki a haila da saki a cikin tsarkin da aka riga aka karya tsarkin ta hanyar mu'amala aure almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu fi jam'i salat wajen yin saki uku lokaci guda ayi zabar gadan saki lokaci daya mutum ya fita saki uku din nan wa nahnu nadhkuru almas'alatayn tahriran wa taqrira yace za mu tattauna wannan mas'ala za mu ta ƙariri za mu tabbatar za mu yi taharin ta za mu dalla-dalla da ita wata ƙariran kuma za mu tabbatar da abin da muke ganin shi ne tabbatacce wannan mas'ala ta saki uku a kalma ɗaya tana daga cikin musibar jarabawa da ibn qayyim hada ta a rayuwarsa akan wannan karatun da yayi a cikin littafin nan da kuma cikin zafin igasul hafan ibn qayyim sai da aka kama shi aka kulle shi aka dake shi aka wulakanta shi so da ya kokarin ya karrar abin da yake shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da yake shine abin da ya fahimta daga nasoshin ba tare da ta kalidanci da mazhabobin da a lokacin sune suke da cewa ba Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama kuma karatu ne mai tsayi nan wajen shi kai wajen shafi 50 a cikin tafin nan gaba yana tattauna mas'alar za a tafi za a kai a kawo da yake da makasan shi karatu akwai ibnu qayyim ba wani abu ne wai na abin nan ba tun daga nan 221 har ba wajen 276 bayan shafi hamsin ga littafi ne mai zaman kanshi juzi ne daban zai ci gaba da daftala kawai akan matsala ya ce kama zakarna huma taswiran kamar da muka ambace su a farkon nan muka kawo takaitaccen bayaninsu wa nadhkuru hujjatal fariqain zamu ambaci hujjojin bangarorin guda biyu wancan sakin shi yayi waɗannan sune wanda aka ce saki ne mara kyau sakin mace a cikin jini ko sakin mace a cikin halin tsarkin da aka sallaita da sakin mace zuwa ɗaya kalma uku guda uku waɗannan sune muhallin saɓani shin an saka sakin ya saku ko bai saku ba amma wancan da aka saka cikin tsarki wanda aka saka cikin ainihin halin ba a riga an tare da ita ba da wanda aka saka wato bayan ake cikin tsarki da mata ta mata waɗannan su ijma'in malamai cewa saki yayi idan mutum ya zama da hankalinsa da zaɓinsa ya san abin da yake faɗa to waɗannan masu saɓanin su ne zai dabdala a kansu ya ce wa muntaha a ƙadani ƙwa'ifatai ne za mu faɗi kuma iya ƙarshen zancen ɓangarorin guda biyu ma'a al'ilm bi anna al-muqallid al-muta'assib la yatruku man qalladahu walau ja'athu kullu aya yace muna sana kuma cewa shi muqallidi wato jahili mai bin wani wanda shi ba malami bane da kuma dan gani kashenin wani malami ko wata mazhaba to ba zai fasaki abin da yake bi mazhabin garinsu ko mazhabin shehinsu ko na makarantarsu ba zai taɓa sakin wannan karatun ya kama karatun ya ƙwarai ba da za ka mishi aya guda dubu wanda ya hujja su da ka kwantar da hankali kada mutumin da ya riga ya sallama kan shi ga wani malami ko ka rabu da shi Allah ya sa ya cika da imani kawai yawa amma in idan mai bin dalili ne idan ɗalibin ilimi ne idan mai karatu ne ko mai bincike ne to shine ake sa ran karatunsa da binciken shi ya kai ga canza ya kai shi ga canza wata magana shi na yake sa ran wata rana ya ji ko ya karanta ko ya saurari wanda ya fi shi hujja kuma zuciya shi da iya karɓa ko mun gani kamar wanda zaka ji ya ce mu muna kan akan abin da malam wani ya ce mu ba ruwan mu to na bai da wani alkhairi wannan ka rabu da shi kawai babu in hujja dura ka mashi wani karɓa ba sabon abu bane mutane haka su akwai wanda yake a bangaren ilimi da karatu shi masani ne ko mai bincike ko malami ko wanda yake da zuciya buɗaɗɗiya yana karatu yana bincike yana bincikawa to shine yake iya ya magana shi da kansa ya canza ko ya magana wata rana ya ji ta wani ko ya karanta wanda ta fita shi ya koma kan waccan ko ya risko da kansa amma shi mukallidi wancan tsayen kazgi kenan jahi wanda wani ya daura shi akan wani abu to shi fa zai iya mutuwa akan wani kuma kai da ka canza ma naka ganin batacce yake ba shi ai malam wani ya riga ya gama karatu mu maliku kawai muka sani mu abubakar kuma kawai muka sani mu ba ruwan mu mu yan kungiya kaza ne mu daga kaza babu wani sauran karatu to wannan ka dina shi kawai kame ka nema mashi zafara Allah kawai ko ci karbi da shi duka za ba ta lokaci a kai shi dan abin abin farko da ya kamata a gina shi akai shine a gina shi akan asasiyat na ilimi ya fahimci ya ake mu'amala da ilimi don an yi sa'a sai ya tashi daga waccan daskin dari'ancin da yake a kai Allah ya kyauta ibn qayyim yake cewa saboda sanin mujin cewa shi muqallidi muta'assibi baya barin wani abu da yake takalidanci a kansa ko yake ta'assubanci a kansa in za ka mushi hujja guda ɗari wani abu mamaki kuma shine muqallidai jama'a kun muwazza'a ala jami'i qawa'ifin qawa'ifin nas kowane tafarki akwai yinsu a cikin ɗan izala akwai su a cikin 'yan salafiya akwai su a cikin 'yan shi'a akwai su a cikin 'yan ɗariƙa a cikin 'yan kowa a cikin likitoci a cikin duwurin da ka ji cikin mutane da cikin 'yan siyasa akwai wasu wanda suke su haka suke su inda ka san kayan miya haka suke sai da aka yi ko a dandaka su ko a basu su lalace ko a saida su ɗaya ne yadda ka san tumatir akwai su a ko'ina abin tausayi ne kuma Allahul musta'an a matsayinka na ɗalibin ilimi yi ƙoƙari ka buɗe zuciyarka yi ƙoƙari ya zama ka makkana kanka da wato ala ta bincike da kuma zuciya mai iya muƙaranar dalilai da karkata zuwa ga abin da dalili ne ya sa ka karkata gare shi ba zuwa ba karkata zuwa ga son zuciya ba a shekarun baya da wasu zamun na an samu mutanen da manyan malamai ne amma mukallide ne ba ruwansu da komai sai abin da mazhabinsu kawai ce وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه mai neman dalili shi kuma baya koyi da komai sai dalili wala yuhakkimu illa iyahu baya saka komai a matsayin ma'auni sai dalili walakin minan nasi mawridun la yata'addahu wa likullin minan nasi mawridun la yata'addahu wa sabilun la yatafattahu kowane mutum cikin mutane kowane mutum yana da wani wata magangara da bai tsallaka ta shi ɗan dalili bai tsallaka dalili shi kuma ɗan taƙalidanci bai tsallaka taƙalidancinsa wa sabilun la yatakhaffahu kowa na da hanyar da bai fasa binta wala qad udira man hamala man tahat ilayhi quwahu wanda iya ƙarfin iya ƙarfin zuciyarsa shine bin wani to a bashi uzuri wanda iya abin da ya sani kina ya aiki da shi to yana da uzuri laqad ahsana man ta ila ma amila wasa'a ila haythun tahat ilayhi fatahu kuma dai mutum baya miƙa fiye da tsawon hannunsa karin magana ne sa'a ila haythun tahat ilayhi fatahu yayi tafiya iya inda takawa shi za ta kai bayan da wannan talikin yana nuna maka yadda saboda wannan matsala ya san cewa za a sha gwarmai a kanta an daɗe kuma ana sha kuma a nan ƙasar har yanzu misali a nan ƙasar wanda ya sake sake mata shi sake uku to ya yi wa kanshi ta'annaci in ka ga an samu an koma to sai dai in a yi rufa-rufa amma da su ta gaba alƙali to wala ya rabu da ita ba ruwan su da duk wannan abu za ka faɗa cewa ai an ce kaza an ce kaza sai alƙali ya samu a maka bulala ba abin da ya dame shi risala kawai zai ɗauko ya ce ga abin da ke cikin risala kuma saɓana abin da za ka gaya mai da cikin hadisan da ka ruku ɗin sau da ka tun farko ka kiyayi ma yin abin da ya saba wa sunna ɗin don ka zauna lafiya domin saɓan Allah ne tun farko saɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana malam yace فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه yace lalle sakin mace wanda aka sake ta cikin tsarki wanda yake saki wato aka sake ta cikin yanayi na haramci shine bayan an sada ita kuma cikin jini yace to wannan afwan uqal khilaf al muharram saki wanda aka ake ya haramta din ko shine na cikin jini din ko ko wanda yake cikin tsarkin da aka sada ita tabbatar cewa ya auku to akwai saɓani akan tabbatar ya auku tun da can da kuma daga baya wa wahima manid da al-ijma'a ala wuqi wanda suka ce ijma'i ne cewa sakin ya saku an yi asarar igiyar to wanda ya fara haka yayi yayi bankaura yayi rafkanuwa wa qala bi mablaghi ilmihi ya faɗi iya abin da ya sani wanda ya ce ai ijma'i ne duk malamai sun hada kan ta sakin ya tabbata wa khafiya alaihi min al-khilafi matsala alaihi ghairuhu akwai wanda akwai abin da wasu suka gani shi bai gani ba na sabani wa gargalul imamu ahmad shi sa ahmad dan hanbali yake cewa man idda al ijma'a fa huwa kadhib me yawan cewa an yi ijma'i akan kaza an yi ijma'i akan kaza to wannan yana yin ƙarya bai san san da zai ƙarya ba in kana yawan kiran ijma'i akwai malamai guda biyu da suka share da kiran ijma'i amma suna da uzuri a gun malamai ibnu jarir da tabari a cikin tafsirinsa bini bini za ka ji ya ce an yi ijima'i akan wannan fassara ita ce daidai amma ko za ga ya ambaci saɓaninta shi abun shi ijima'i shi ne wato abinda mafi yawan malamai suka haɗa kai ba wai abinda babu wanda ya saba shi a nazariyarsa ijima'i shi ne abinda mafi yawan malamai suka haɗa kai to haka nawawi nawawi shi kuma shi ma zaka gina yawan fadan an yi ijma'i akan kaza an yi ijma'i a cikin majmu'ul sharh muhazzab a cikin sharh sahih muslim da sauran tafansa shi kuma abin da yake nufi galibi ijma'i abin da ya san malaman su akai shafi'awa da suka karanta da shi kamar yadda abin da maliku zai ce zai ce wa huwa wajadtu alaihi am am ahala la ilmi bi baladina hadha ma wajadtu alaihi ahala la ilmi bi baladina mutum biyu ne a halin ilmin da makwali ko yake faɗa za ka ɗauka duka malam madina ne kuma mutum biyu ne ibn hurmus da rabi'atu dan abi abdurrahman mutum biyu nan ne ya faɗa akwai abubuwa da dama jama'a ilimi ire-iren waɗannan haƙa'iƙ idan baka san su ba za ka yi ta malamai hukunci ba baka san abin da kake yi ba yanzu kamar shi wani jaririn da muka ambata alal misali tafsirin ibn jaririn a yadda yake da yadda shi ya rubuta shi babu matani bai rubuta matanin ayoyi sannan ya zo ya sharhi ba irin yadda kake ganin shi za da kai darul kutubul misriya da suka fara buga littafi su ne suka ɗauki ƙur'ani sai suka zuba a sama su suka sa tafsirin a ƙasa yadda an ka buɗe shi za ka gani gani kuma suka saka suka sashi saka ƙur'ani sai suka saka hafsu ruwaya hafsu shi kuma bai yi itima da raya hamsu a cikin tafsirinsa sai ka sai ga babu babu synergy akan abubuwa da dama abin da yake ambata babu shi a cikin watan alkurani kamar fatul bari ne shi ma fatul bari al-imam ibn al-hajar yayi amfani da riwaya abu dharri al-harawi ita ce riwayar da yayi itimadi da ita wajen yin fatul bari kuma shi ma bai kawo matan shi ma sharhi ne kawai qauluhu dinnan kawai qauluhu kaza qauluhu qauluhu dinnan iyaka iyaka karatun shi kenan to amma da aka zo buga littafin shi ma duka dai a darar kutubul misriya su suka fara buga littafin a wancan shekarun baya tun shekaru ɗari baya sai suka zuba matanin sahihul bukhari matanin kuma sai zama ba irin matanin da shi ya itimadi da shi bane sai suka sa matanin taqiqin al-yunini sura ka sai ka zo ka ji ibnu hajar yana magana akan wata kalma ko wani lafazin da babu shi a cikin matanin qauluhu kaza sai ka neme shi ka rasa in baka sani ba sai ka rasa me yake nufi kuma wannan duka sai malamai sun koya maka sanar za su gaya maka ya yake in ka je ka dauka da kanka ka ce zaka ci da karfi to zaka ji ko zaka ji shi ko da tauri kamar da aka ce wani wani dan dan barna iya yana yawan karanta fatul bari yana jin yana cewa qala abu zarr qala abu zarr sai to ana ta cewa ibn hajar bin ibn ce wa fi riwayati abi zarr sai ce to amma ana ta cewa abu huraira ya fi kowa yawan hadisai ya aka yi anan naga ana ta faɗin na abu zarri shi abu zarri da ya sani ko abu zarri algifari sahabi wannan ko wani ne daban abu zarri ne harawi ne riwayar hadisi ne kamar yadda kushni hali yake da karima da sauransu Allah ya kyauta abubuwan ne jama'a sai a hankali gashi kamar da larabawa suke cewa al'ilmu kasirun wal umru kasirun karatu yana da yawa a gaban mutane gashi shekaru sai karewa shi duk ba a iya ba kuma ana so a yi malanta to yace a mal ilmu bi anna al muqaddim kuce sai ce wa qala al imam ahmad yake cewa man idda al ijma fa huwa kadhib wa ma yudrihi la alla an-nas ikhtalafu da ya sanar shi mutane sun yi sabani da yawa karka dinga saurin da awa ijma'i baka san saban da mutane suka yi al-imamu ibn hazm yana da maganganu shi ma da yawa akan wannan mas'ala a cikin littafin shi na usulul fiqh al-ihkam fi usulul ahkam da kuma cikin risala da yi musamman akai da yake da yake shi yayi guluwi wajen kora abubuwan Allah ya gafarta mai malam yace kaifa wal khilafu bainan nasi fi hadhihi almas'alati ma'lum ath-thubuti 'an almutaqaddimin wal mutaakhirin ya zaka ma bayan sabani game da wannan mas'ala an san shi ya tabbata daga mutanen da da na baya قال محمد بن سلام الخشي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه annahu qala fi rajulin tallaqa imra'atahu wa huwa ha'id yace game da hukuncin mutumin da saki matarsa tana haila yace la yuqtaddu bi zalika ba a lissafi da wannan zakarahu abu muhammad ibn hazm fil muhalla bi isnadihi ilay wannan asari wato ibn hazm ne ya kawo shi haka shi yace ba a lissafi da shi shi Abdullahi dan Umar kuma akan kissa shi ne wato kuma suka yi lissafi da shi وقال عبد الرزاق في مصنفي عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني من مصنف هكذا البيهقي ما a cikin sunan al-kabir nasa al-imam al-hafiz ibn hajar ya inganta shi a cikin talqis al-habir shi kuma yace an ibn jurayz an ibn tawus an abihi annahu qala kana la yara talaqan ma khalafa wajha al-talaqi wajha al-idda yace baya ganin shi a matsayin saki duk abin da ya saba ma fuskar da shari'a ta halasta na saki da idda to idan an saka shi baya bada fatawa akan tabbatarsa cewa yake bai yi ba kawai wa kana yaqulu wajhu talaqi yakan ce fuskar da ya kamata a yi saki an yi talliqaha qahiran min ghairi jima'i wa idha istabana hamluha yace fuskar da ya kamata a yi saki shine a saki mace wato cikin tsarki ba tare da an sadu da ita ba wa'iza sabana hamluha a lokacin da ainihin ciki ya bayyana tare da ita shi ne wa'iza sabana hamluha idan ciki ya bayyana yanayi na biyu ko kuma idan tana halin tsarki wa qala al-khushani ya sake daukowa daga cikin muhalla yace haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana hammam ibn yahya an qatada an khilas ibn amr annahu qala fi ar-rajuli yutalliqu imra'atahu wa hiya ha'id game da mutumin da ya saki matarsa tana haila qala yace la yu'taddu biha ba za a lissafa wannan sakin ba wa an khilas ibn amr khilas ibn amr al-hijri malami ne cikin tabi'ai annahu qala fi rajuli yace game da mutumin da wato ya saki mata la yu'taddu biha ba za a yi ba za a yi wato lura da ita ba wannan riwaya ce daga Hammam ibn Yahya al-Audi daga Qatada ibn Di'ama daga Khilas ibn Amr Khilas ɗin tabi'i ne ba da wannan fatawa وقال أبو محمد بن حزم العجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا شئنا ما مايكن يد ولزي تيكما يرفع إدو يتي أقوي إجماعي سابان ون سابان أقوي أقوي إجماعي أكن أكن مغانا تسابا مولا وهو ما لا وهو لا يجد فيها فيما يوافق قوله في إمضاء طلاق في الحيد أو في طهور جامعة جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنه alhalin shi tashi tashi fatawar ra'ayinsa da yake cewa a yi imba'i falaki a zartar da sakin da aka yi a cikin haila da sakin da aka yi a cikin tsarki bayan an sadu da mace an karya tsarkin bayi da kalma ko kwaye daga wani sahabi sai dai kawai wata riwaya daga abdullahi dan umar wadda kad arafaha ma huwa ahsanu minha ali ibn umar wanda akwai abin da ya saba mata kuma ya fita kyau wa riwayataini saqitataini da riwaya guda biyu ya sassu an usmana daga usman wa zaid ibn thabit radiyallahu anhu daga usman da kuma daga zaid ibn thabit Allah ya kara musu yadda ihdahuma na farkon su ruwina min tariq ibn wahab al ibn sam'ana wannan duka daga ibn hazm yana cikin muhalla mujalladi na goma الرجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بهيدتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة ثلاثة قروء cewa sayyidina Usman idan aka saki mata a cikin haila zai ce kada ta yi lissafi da wannan haila a za ta yi idda da wasu ƙuri'i guda uku daban bayan wannan haila qultu ibn hazimin ya ce ibn sam'an huwa abdullahi ibn ziyad ibn sam'an al-kazzab a wannan riwaya ce matacciya ke wa qad rawahu an majhulin la yu'raf malamin sa ba a san shi ba wa qala abu muhammad ibn hazimin ya kara cewa wal ukhra min tariqi abdurrazzaq Oke wancan kultu ta ibn hazmin ne kin ta ibn ta ibn qayyim ce wal ukhra min tariqi abdurrazzaq an an hisham ibn hassan an qais ibn sa'd maula abi alqama الرجل سماه daga wani mutumin da shi ya faɗa Azaid ibn Thabit annahu qala fi man talaqa mar'atahu wa hiya haidun yalzamuhu talaq yace Zaid dan Thabit yace wanda ya saki matar shi tana haila to sakin ya tabbata akan sa wata ataddu bi thalathi hiyabin za ta yi idda haila uku siwatil kal haibati banda waccan da ta yi wanda banda wannan da take cikin ta wato sai ta yi tsarki ta sake yin haila ta yi tsarki ta sake yin haila ta yi tsarki ta sake yin haila sannan ta gama idda qala abu muhammad ibn hazm yace bal nahnu as'abu bi da'wal ijma'i hahuna mu si ibn hazm mu da muka ce sakin bai yi ba mu muka fi cancanta mu ce ijma'i ne akan bai yi ba la wistajazna ma yastajizuna da mun halasta wa kanmu abinda suke halasta wa kansu shine wato azarbabin su ce kaza ijma'i kaza ijma'i yace wa na'udhu billahi min dhalika muna neman Allah ya tsare mu daga yin haka wa dhalika annahu la khilafa baina adin min ahli ilmi qatila yace babu sabani tsakanin malamai gaba daya wa min jumlatihim daga cikin malaman akwai jami'ul mukhalifin lana fi dhalika da budun malaman da suka saba da mu a cikin haka anna talaqa fil haid aw fi tuhuri jama'aha fihi bid'atu naha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya sake mace da mu da su mun yarda cewa mutum ya saki mace a cikin haila ko a cikin tsarkin da ya sadu da ita bid'a ne fararren abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kuma saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana la shakka fi hadha indahum in ya zama babu shakka mu da su akan wannan fa kaifa yastajizuna al-hukm bi tajwid al-bid'ati allati yukiruna annaha bid'atun wa dalala to ya kai suka yadda abinda suka yadda cewa bid'a ne ɓata ne kuma su yadda cewa a zartar da hukunci sun yadda cewa yin saki a cikin jini ko yin saki a cikin tsarkin da aka sadu da mace ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bid'a ne to ta yaya kuma za su ce amma idan kai ya tabbata ya za su ce haka yace alaysa hada alaysa bi hukmi bi hukmi mushahadati mujizul bid'ati mukhalifan li ijma'il qa'ilina bi annaha bid'a yanzu wanda ya yadda cewa a zartar da sakin ashe ba haka yana nufin to ya saba wa magana cewa bid'a bane abu qala abu muhammad wa ta laulam yablughna al-khilaf khilaf kai ko da ba mu da labarin an yi sabanin lakana al-qati'u ala jami'a al-islami bima la yaqina indahu wala balagahu an jami'ihim kadiban ala jami'ihim shi da ya zama abin da yake dole akan musulmai wato su aiki bima la yaqina indahu da abinda wato da ya zama na kanar ƙa'iyo ala jami'i alil islam da ya zama wancan hadisin da annabi ya ce bid'a ne yana to da wannan ya zama ya yanke hukunci akan musulmai gaba da bima la yaqina inda da abinda babu yaqini akan ya shi wancan shi yafi shi yafi tabbata fiye da nasu da babu yaqini akan sa na kiran ijma'i wala balagahu an jami'i kuma wanda sako ba su samu wani sako daga dukkan malamai ba kadiban ala jami'i ce zama ya yi makuwa ƙarya kenan wato a ce a ce wanda ya ce jima'i ne zartar da sakin to ya yi musulmi ƙarya ya yi ya ƙirƙir ƙarya yin ta musulmi ƙalal mani ƙuna bayan da ya gama kawo mana magana ibn azim wanda shi yana ganin wato ainihin sakin da yi ba sai ce ƙalal mani ƙuna min hukumin talaki al-muharram irin masu magana ibn hazmin wanda suka ce sakin bai yi ba suka ci gaba da cewa la yazalu nikahul mutayakkanu illa bi yaqinin la yuzalu nikahul mutayakkanu illa bi yaqinin mislihi min kitabin aw sunnatin aw ijma'in mutayakkan auren da ke tsakanin miji wani da mace wance aure ne sahihi muna da yaqinin ya tabbata aure mun san waye daura mun san waye waliyin an san suna rayuwa aure ko irin wannan auren bai halatta ya juye ya zama saki sai an samu saki tabbatacce ya ƙini da ya tabbata da ƙur'ani da suna da ijma'i ba saki wanda yake da rikici a kan shi mun gane inda ya ci kuka su a cikin a cikin saɓanin fa'iza aujattumuna idan kuka saman mana da wahidan min salata sakin da ya tabbata a ƙur'anance ko a sunnance ko a ijma'ance rafa'ana hukuman nikahi bihi sai mu cire hukuncin auren nan tsakankanin su wato ya kawo kaida al-yazu al-yaqinu la yazulu bi shakk wala sabila ila raf'ihi bi ghairi dhalik babu yadda za a ci na saki a ci a dage aure a koma da shi mutuwa aure da abin da bai kai karfin yaqinin auren ba wa qalu suka sake cewa wa kayfal adillatul mutakathira tadullu ala adam wuqu'i ta yama za mu yi da maganganun ku mu ce auren ya mutu bayan ga dalilai da yawa da suke nuna rashin mutuwarsa suna nuna cewa auren bai mutu ba ga san dalilai da yawa fa inna hadha talaqun lam yashra'ahu Allah ta'ala albatta wannan sakin da kuke magana saki ne da sam Allah bai shar'anta shi ba da dai wala adina fihi Allah bai ba da izinin a irin shi ba فليس من شرعه سورة كبيرة كن شريعة الله فكيف يقال بنفوذه وصحته تئنا ذا أفادة شواتو أيا تبت سكي قالوا سكتي وإنما يقع من الطلاق آه ما ملكه الله تعالى للمطلق أقول تنسك دي ذرا وإنما يقع من الطلاق المحرم لفظ محرم كبيرة كن أصل النسخ كن آه خطئية فإن وإنما يقع من الطلاق abinda suke yake aukuwa shine ma mallakahu Allah ta'ala lil mutallaq ta hanyar amfani da damar da Allah ya baiwa mai saki idan damar da Allah ya baiwa mai saki idan yayi amfani da ita to saki yayi walihadha la yaqa'u bihi ar-rabi'at saboda haka saki na hudu baya idan Allah bai baka yin dama saki na hudu ba da annahu lam yumallika iyahu Allah bai baka ba ومن المعلوم أنه لم يملك الطلاق المحرم فهكذا نقوم الله بباك دام ينسكي وانده حرمت أتكين جني كو أتكين وتوتركين دك سدم شبا ولا أذن له فيه ما الله بمك إذن با فلا يسه ذاك بيتبت با ولا يقع كما بزي أو كما قالوا سكت قبل الشوا ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا da za ka ba wani dama ka ce saki maka mata sakin da ya halasta ka ba shi takarda ka ce wuta maka saki ko ka ce ka je ka saki wancan a madadina fatsallaka dalakan muharraman sai ya sakin da ya haramta lam yaqa sakin bai ba bi annahu ghairu ma'zunin lahu fihi don ba a ba shi izini akan yin sakin da ya haramta ba fa kaifa kana idhnul idhnul makhluqi mu'tabara to zaina ya zama shi izinin wanda yake wato abin halitta ya zama abin lura fi sihati iqa'i talaqi duna ibn shari ya izinin kai da kake bawa za a karba amma izinin Allah a ce ba za a yi itibari da shi ba ayin Allah ya fi kamata ya yi itibari da shi ko wa min al-ma'lumi anna al-mukallafa innama yatasarrafu bil izn shi baligi yana duk tasarrufat din shi yana yi ne gurgurdan izinin da Allah ya yi masa فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محل لتصرف البتة abinda Allah bai hukunta ba Allah bai bada izini ba to mutum mukallafi bai da izinin da zai shiga cikin wannan sabga wa qalu suka saki cewa aidan wa aidan fashari kad hajara ala zawji an yutalika halal hayy shari'a ta ta cire ma miji yancin yin saki a halin haila ta kuntata mishi bata bashi wannan daman ba au ba'dal wata'i fi tuhuri da kuma bayan tsarki idan an sadu a tsarkin falau saha talaquhu lam yakun li hadar shari'i ma'ana in kuka ce sakin ya auku to hana wanda shari'a ta bai da ma'ana kin mu da kuma yadda cewa shari'a ta hana da kuma kace amma idan mutum yayi kuma ya tabbata wa kana hajarul qadi ala man mana'ahu tasarrufu mana'ahu tasarrufu aqwa min hajar shari'i kenan hajar da alkali yake alkali ya forfeitin dukiyarka kaga in alkali ya ce wa banki su rufe account ɗinka ba za ka iya tasarrufi da kuɗin ba za su freezing account ɗin ko to kenan ma kaman alkali ma ya fi Allah ƙarfin doka kenan a wannan hukuncin ɗin domin idan alkali ya maka wannan hajar ɗin duk cinikin da kai da transaction da kai is null and void ba za a karɓe shi ba to Allah ya yi wa mutum hajaru akan saki a cikin jini da saki a cikin tsarkin da aka sadu da mace ko kuma kun ce eh kun yarda Allah ya yi hajaru amma fa idan mutum ya yi kuma kun yarda sakin ya yi kaga kuna nufin wannan hukuncin Allah zai da wani validity kenan duk wannan maganganun ya dauko su daga Ibn Hazm ne a cikin muhalla yace haisu yubtilu at-tasarruf bi hajri wanda ake wato bata duk wani tasarrufi da mutum yayi da hajar din da ainihin wato alƙali ya masa وقالوا suka sake cewa bi hadha abtalna al-bai'a waqtan nida'i ba'da yawm al-jum'a da wannan ne ake cewa fa idan mutum ya kasuwa ya ciniki bayan an kira sallah ranar juma'a so da an ce a daina idan rujal sati mai juma'a ce fasau ila dhikrillahi wa dhul bai aka ce to duk ciniki da kulla daidai wannan lokacin ba ta ce ne li'annahu bai'u bai'un hajara sharu sharu ala bai'i hadha al-waqt so ciniki da shari'a ta hana fala yajibu tanfiduhu bala azartan ba wata siyu ba za a inganta shi ba ƙalu suka ce wani annahu talaqun muharramun manhiyun aw saboda saki ne na haramci da aka hana fal manhiyu yaqtadi fasadal manhiyi aw idan aka hana abu to yana nufin abin da aka hana din nan barnatacce ne falau sahahnahu in muka ce ya inganta lakana la farqa bainal manhiyi anhu wal ma'zun fihi min jihati sihhati wal fasad idan muka ce in an saki sakin yayi to kamar muna cewa babu bambanci tsakanin abin da aka hana da wanda ba a hana ba a wajen wato inganci da rashin inganci kawo ku wannan ba zai yi ba a usulance bari mu dakata nan insha Allah insha Allah kai mu darasi na gaba za mu ji ci gaba da wannan tattaunawa kamar da muka mata tattaunawa ce mai tsayi malam zai kawo ta za a dade ana daddala akan ta insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم